وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح انبلاج من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار باهك ما سرر أكود وشي من أرميك أكود ياغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa muka ƙara kasancewa tare da ku a cikin shirin mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda wannan shiri na rayuwa a barkoyi shiri ne da yake kawo mana tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke kallon wannan tarihin mu ɗauki darasan da za mu fa'idantu da za mu amfana da su a cikin rayukanmu ko a cikin rayuwarmu da muke yin ta a yanzu a shirinmu da ya gabata kamar yaushe muna tare da dr abdullah usman umar gadon kaya wanda a shirinmu ma na yau muna dakon karasuwar malam amma kafin karasuwar malam a shirinmu da ya gabata malam ya ɗauki sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sabo wanda kusan yawancinmu ba mu san wannan sahabin ba sai a shirmu da ya gabata malam ya gaya mana sunansa da kuma cewa dan maka ne ko dan madina da wani yaƙi ma ya fara halatta a cikin yaƙunƙunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma wasu makamai ya riƙe sannan bayan haka malam ya yi mana bayanin cewa shi wannan bawan Allah na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne a fagen yaƙi kowane yaƙi ne wannan wanda duk dai satin da ya wuce malam ya mana bayani a kai yanzu ina so ne tarayya tare da kuma sauraro mu ji cewa shin karatun da ake mana muna riƙe abubuwan da ake mana ko ba ma riƙewa wannan sahabin bayan an gama ka bin malik wani sahabi ne wannan wanda aka shiga na farko ma kenan yaya sunan shi zan so dan buɗe layi kafin mala ya ƙara so dan tattauna tsakanin ni da ku mu ji cewa wai wannan sahabin wani sahabi muke tattauna a kan shi wanda satin da ya wuce malam ya fara mana bayani a cikin rayuwarsa da kuma abubuwa na darsa da za mu fa'idantu akan abin da ya shafi rayuwar wannan sahabi mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda tare da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan fobin wadda za a iya kira na domin mu tattauna tsakanin mu shine sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar zan maimaita nambar sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar lambar da za a turo mana da sako kuma ita ce sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar bari mu ji waye ne na farko a tare da mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da muke tare assalamu alaikum to layin muna dan samun matsala da shi assalamu alaikum na'am barkamu da asuba da muke tare
Muna tare da Maimuna.
da Da Maimuna.
na malama maimuna satin da ya wuce malam ya fara ya ɗauko mana tarihin wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin ya sunan shi
Ina yawan jiran jiran ku. Jiran ku gaskiya a kullum amma kuma sai jiran ku satin da yake Allah ya yi wa ya ta zuwa gaskiya da ke ba. Ina muku fatan alheri.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta mun gode sosai da sosai yawa Amin.
tambayar mu dai ita ce dan mu tabbatar ana tare da mu shine wani sahabin malam ya ɗauko yake bayani a kansa a satin da ya wuce assalamu alaikum assalamu alaikum
Hello?
hello assalamu alaikum
Abubakar.
assalamu alaikum
Alaikar salam.
na'am da wa muke magana
Abubakar.
to malam abbakar satin da ya wuce malam da wani sahabi ya fara yi mana magana a kansa to wannan dai malam abbakar ya gudu kenan to wannan sabon ban san menene dalilin da ya sa duk waɗanda suka kira zuwa yanzu ba su riƙe sunan wannan sabon ba assalamu alaikum assalamu alaikum kuma ga sahabin akwai ɗan uwansa wanda sunansa ya zo iri ɗaya salamu alaikum
Ina alaikar salam.
na hello salamu alaikum na da muke magana
Ina magana da Amina Abdullahi.
na malama amina Ina
Sat- muku fatan alheri.
e mun gode amma satin da ya wuce wani sahabi malam ya ɗauko yake magana a kansa
wallahi malam satin da ya wuce ban ban ji shi ba to wannan rashin jin ya fara zama uzuri kenan kowa zai ce bai ji shirin ba kuma sahabin akwai hadisin mai irin sunansa a cikin arba'un hadis da muke karantawa a kodiyoshi a islamiyyar mu salamu alaikum Hello.
hello salamu alaikum Amma alaikum salam.
na Amma alaikum salam.
barka mu da asuwa salamu alaikum salamu alaikum to wannan bari mu gwada wannan muji salamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ana makarantuwa.
yawa barka mu dai an tashi lafiya Na ce wani ya ya kayan kasa ya gashi.
alhamdulillah da wa muke tare
Ana magana da Ibrahim Sha'ib Mahmud da Kabun Kuri.
to malai ibrahim allah ya sa kakka ba mutanen bunkura kunya
Sunan wani sabon Nu'man bin Mukarni.
barakallahu fiq alhamdulillah kace ibrahim
Sha'ib Mahmud da Kabun Kuri.
malam ibrahim sha'ib mahmud allah ya saka da alkhairi mun gode sosai da sosai Allah ya bada albarka.
amin amin to irin haka muke so ya zamanto shirin namu ana fahimta kuma ana tare da mu ana riƙe abubuwan da ake a cikin shirin kamar yadda malam ibrahim ya magana sahabin da muke tattauna a kansa a satin da ya wuce wanda malam ya fara yi mana magana a kan shi da faɗar tarihinsa shine nu'man bin muqarrin allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa yadda wanda malam ya ce mana shine nu'man bin amru bin muqarrin bin a'if Nu'man bin Amru bin Muqarrin bin A'is wanda ake mai inkiya da abu amr almuzni yadda muka san larabawa su sun kasance kowa za ka gan shi ya- bayan sunan shi yana da lakabi yana da alkunya kamar in ka ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka ga ana ce mai Abul Qasim ana ce mai Al-Amin sannan kuma ga sunan shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka sai na Abubakar da man lakabin sa ne ga kuma As-Siddiq ga sannan sunan shi Abdullahi haka duk sabai suke to shi ma haka wannan bawan Allah An-Nu'man bin Amru bin Muqarrin bin Aif wanda ake ce mai abu amr almuzni wanda shugaba ne daga cikin shugabanni yawa da yawa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin kalifancin sayyidina Umar bin Khattab ya nada shi a shugabanci ko a jagorancin wani gari daga cikin garuruwan musulunci wannan shine tambaya ta bi da zan tambaya malam ya gaya mana garin da sayyidina Umar ya nada wannan kalifan ko kuma wannan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jagorancin wannan garin an fahimta sannan kuma akwai yaƙi na farko wanda shi ne fara halatta wannan shi ne ma abin da zan ba fara so in sani cewa wani yaƙi wannan sahabin annu'man bin muqarrin ya samu halatta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan watakila yana shan shayi bai san ya kama mu ba da yake safiya ne ga ɗan sanyi sanyi kuma Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Kana kana suwa.
yawa barka mu dai an tashi lafiya Kana kana kana magana da Abdulmumin Hussein Garmana.
udawa
Abdulmumin Hussein Garmana.
na malam abdulmumin hussein
Ana yi mata fata ana yi mana fata da kai.
da mu ma mune ma fatan alkhairi amma muna so a cikin fatan alkhairin ka amsa mana wannan tambayar shine wani- wani yaƙi wannan sahabi mai daraja annu'man bin muqarrib ya fara halatta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan mutan dan mana fa ya dallake assalamu alaikum
Awa da ka salam.
na barkam da asuba
Wata fata lafiya.
alhamdulillah da muke tare Alhamdulillah ya kokari.
alhamdulillah da muke tare Eh, Sira Zakariya su Zakariya a hannun Sumaila.
malam zakariya da ka sumaila Eh,
To, Malam Zakariya, wannan sahabi namu wanda mutanen Bunkure suka gaya mana cewa sunan shi Nu'man bin Muqarrin wanda wakilin su Ibrahim ya faɗa to kai gashi da Kasmaila
Na.
wani yaƙi ya fara halitta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina jin hanyar Sumaila ta dan samu tangarda amma hanyar Bunkure dai hanya ce mai kyau ba ma matsala a tattare da ita assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Yawa suna na Jabir Nuni ne da kafofin garin Zara.
Jadir
Yawa malam dama ni kawai ba wani abu bane kawai na bugo saboda kwana da yawa ina sauraron shirin ku amma saboda yanayi na zuwa makaranta na biya ban saurara ba. Da haka malam muna muku fatan To alkhairi.
ai kai ya kamata ma ka amsa mana tunda har kana zuwa makaranta kaga zuwa makarantar ka sai tabbatar mana anan. Na Jabir.
Hello?
Nace makarantar da kake zuwa ai sai ya ƙara tabbatar mana anan cewa lallai ana samu abubuwan da ya kamata a samu. Malam Jabir dan Zara don da makaranta take hana shi saurara shirin kuma yanzu duba da an yi hutu ya samu yana saurara amma dai layinsa ya kaɗe ina jin ko kuɗi ne ya ƙare? Assalamu alaikum.
Hello, da.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Barkamu da asuba. To, bari mu ɗau waya ta ƙarshe a wannan tambayar in bai amsa ba sai mu wuce ta domin mu yi wani abu saboda duba da lokacinmu yana tafiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, wannan ita ce wai mu ta ƙarshe bari mu ɗan huta na 'yan sakanni kafin mu dawo mu ji wani yaƙi wannan sahabi ya fara halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا
الحمد lillah alhamdulillah da kafin mu dan kurbi shayi mu dan huta muna bayani ne akan wannan sahabi an'uman bin muqarrin wanda akan shi muke tattaunawa tun satin da ya wuce ma ya fara mana bayani cewa wannan sahabi kamar yadda na riga na faɗa sunan shi kuma malam ibrahim da kabin kode ya ba mu amsa sunan shi nu'man bin amru bin muqarrin bin a'id farkon yakin da sahabin nan ya fara halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gazwatul ahzab gazwatul ahzab na san da yawa daga cikin yan uwana almajirai ɗaliban ilimi sun san wani yaƙi ne gazwatul ahzab wanda ana ƙara kiransa da wani suna bayan gazwatul ahzab wanda zan so na tambaya me isa aka me isa ko kuma wani sunan ma ake kiran shi bayan gazotul ahzab amma dai yakin ahzab yaki ne wanda aka yi dandazon rundunar kafirai suka yi taron dangi suka haɗu mutane jarumai masu ƙarfi suka yi cewa waccan ƙabilar kawo naki wannan ƙabilar ke ma kawo waccan kawo aka haɗu jarumai iya jarumai da nufin babban burinsu a wannan lokacin shine zo su murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su murkushe sahabbai su murkushe Madina su gama da musulunci ga baki daya ya zamanto an shafe musulunci a bayan ƙasa wannan shine babban manufarsu shi yasa suka yi wannan taron dangin suka haɗu duk wani kayan yaƙi wanda yake shine mafi kurewa a wancan lokacin suka to da shi zuwa garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa ga sunan sun taho ya taro sabansa ya shawarce su yadda za a yi tunkari wannan yakin aka sami salmanul farisi Allah subhanahu wata'ala ya kara masa yadda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ai irin wannan yakin ya faru su suna haƙa rami ne kamar gwalolo suna haƙa ƙatar rayi ne ya zamanto yadda doki bai isa ya tsallaka ba mutum kuma in ya fada bai sai fito ba to wannan zai zamanto kariya a gare su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi da sahabbai da sauran duk waɗanda suke tare da shi suka zo suka fada cikin wannan aikin aka dukufa ga yunwa ga wahala ga tsanani a cikin wannan lokacin har ma ta kai wannan yakin da ake yi ko kuma wannan haƙar da ake da wannan tsoron da suke ciki har aka zo lokacin da lokacin sallar la'asar ya wuce ba su samu sun halatta sun yi wannan sallar la'asar din ba har lokacin magariba kuma ya zo rana za ta faɗi sai na umar ya zo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana faɗa yana jin haushi cewa Allah ya tsine wa waɗannan mutanen Allah ya la'ance su gabaki ɗaya sun shagaltar da mu mun manta kwata-kwata ko kuma in ce ce na manta kwata-kwata ban sallaci sallar la'asar ba gashi rana tana dab da faduwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mai ai ni ma ban halal ban samu nayi sallar la'asar din ba duka sabbai ma da yawa dukan su ba su samu sun yi sallar la'asar a lokacin ta ba har rana tana dab da faduwa saboda kokarin da suke ta yi na kokarin kammala wannan haƙar kafin kafirai su riske su su fa munafikai suna gefe abin da kawai suke jira cewa gani suke wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a ci nasara cewa suke ƙarya ne suna faɗa cewa ma wa adanallahu wa rasuluhu illa gurura farkon ayar Allah yana faɗa cewa wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa adanallahu wa rasuluhu illa gurura wa'inda suke a cikin zuciyarsu akwai kafirci da munafurci a tattare da su suke ganin cewa wannan yakin da annabi ya ce za a ci nasara wannan kawai rudi ne wannan ƙarya ne babu wani nasara da za a ci baki ɗaya mu kawai zuwa za a yi a murƙushe mu a gama da mu a cikin wannan yaƙin amma sahabbai su kuma waɗanda suka yi imani da Allah lokacin ma da suka ga rundunar ido da ido sun gansu su me suke cewa ga faɗa suke cewa ba abin da suka faɗa a wannan lokacin shine cewa sun tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu gaskiya ne suna cewa hadha ma wa adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu wa ma zadahum illa aymanan wa taslima cewa wannan rundunar da muka gani ita ce rundunar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi mana alkawari cewa za mu yaƙi da su kuma Allah da annabi sun yi gaskiya cewa in an yi wannan yaƙin za a ci nasara a cikinsa kuma suka yi imani suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yaƙin na ahzab shine yaƙi na farko da wannan sahabi annu'man bin muqarrin ya fara halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun dawo da kasashin mu na karɓar tallace tallace za mu ji ko kuma zan tambaye mu yaya sunan yaƙin bayan ahzab
أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرجك دال اف ام مرير زام رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبز الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فات
الحمد alhamdulillah alhamdulillah masu raro barkamu da dawa daga sashinmu na karɓar tallace-tallace inda muka karɓi sakonni kuma in ba manta ba har yanzu dai muna cikin shirinmu mai albarka shirin rayuwa a barkoyi wanda kamar yadda masu kun riga kun sani shirin ne da yake kallon rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maga menene abin da za mu koyi da shi a cikin wannan rayuwar mun ji cewa yaƙi na farko da wannan sahabi ya fara zuwa shine yaƙin ahzab to wannan ahzab din wani suna kuma ake kiransa bayan ahzab din assalamu alaikum na barkam da asuba gali na malam gali wannan sahabi yawa muna godiya sosai da sosai wannan sahabi Nu'man bin Muqarrin mun ji cewa ga sunan shi kuma yaƙi na farko da ya fara halatta tare da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yaƙin Ahzab yawa muna amsa in ci to wannan yaƙin na Ahzab yaya sunan shi bayan Ahzab din hello salamu alaikum to kar salamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Sunana Usaini Hamza Mariri.
na malam hussein da kamariri
Barkan ka da aiki.
yawwa barka mu gabaki daya sanyi
Sun yi alhamdulillah ina ma fatan alkai.
ina godiya sosai malam hussein na ce wannan sahabi nu'man bin muqarrin yakin da ya fara halatta shine yakin ahzab to wannan ahzab din ana kiransa da wani suna yaya sunan wannan sunan da ake kiran yakin ahzab
To ni dai yakin dai gaskiya da azam na zan shi kuma ina son ƙara sanin su da dai sunan da ake kiransa Allah ya taimaka sai an jima.
yanzu su ba'ani to ya kamata gaskiya sosai da sosai biwa kanmu fada mu gaya wa kanmu gaskiya mu koma makaranta yan karatuttuka na yan ƙanana wanda yan ƙananan yara na ka ga sun san su ma mu koma mu sani kan mu tare a kasuwa kadai assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam da muke tare kamar yadda nake faɗa dole ne mu kuma mu san addininmu wannan tarihi na musulunci da tarihin sabon ne ya zama mun sani amu alaikum salam
Ah, bana barka da kuma yawa barkan mu dai tashi lafiya da wa muke tare
kana ta da Abubakar Umar zuwa na'am malam abubakar umar na'am muna tare da kai
Nake akan da ake tambaya tambayar mu shine wannan yaƙi da Numan bin Muqarrin ya fara halatta yaƙin Ahzab bayan sunan Ahzab din yaƙin yana da wani suna daban wanda ake kiran shi da shi
na aka kira da zabbatar kandak na'am alhamdulillah Malam Abubakar Umar da ka zuwa ciki mun gode sosai da sosai haka muke so mu dinga saurara cewa karatun da ake yi yana zama ko a makarantu ko kuma irin wannan wanda wannan gidan rediyo namu mai albarka yake da shirye-shirye daban-daban wanda suke koya mana abubuwan da suka shafi addininmu na musulunci zamanto wani da yawa ko da baka zuwa makaranta akalla ayyuka sun ma yawa in kana tare da gidan rediyon da ala fm insha Allahu za ka waye ka karu da abubuwa masu tarin yawa sannan kuma zuwa makaranta kuma zai taimaka ma wajen sanin addinin da sanin komai da komai daga tushensa amma mai zamanto mutum ya zauna gashi ya saurari rediyon kuma babu abin da ya ƙara da shi kawai lokacin abin da ya gama ji shi kenan ya bashi a wannan gurin sai zamanto sauraron bai mai amfani ba kamata ya mutum ya zauna cikin zama na fahimta sosai yadda zai fahimci komai da komai assalamu alaikum
barka da safiya yawwa barkanmu da an tashi lafiya
alhamdulillah na to kaji ina magana da na muna magana da eh, na ce kana magana da Umar daga garin Gaya.
na malam ibrana kaji abbakar umar da ka unguwar zawa ciki yadda ya gaya mana cewa yakin ahzab ana kiran shi da kandak wanda da hausa muke cewa gwarlo
Na'am.
to to wannan sahabi kana tare da ni
Na'am.
sai na umar ya tura shi ya jagoranci musulmai a wani yaƙi da aka yi kuma a wannan yaƙin allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa wanne ne wannan yaƙin
Na wala wannan yakin ne ne mai kare ko kuma da mun shirin sa su ce wannan yakin gwarzo ce a dan uwa ya ta ya fada.
to alhamdulillah allah ya sa- Amma na san wannan fatan alheri.
Yau.
Ta wuce lafiya kuma Allah ya gaba da tsare.
amin suma amin amin suma amin wannan sahabi Nu'man bin Amru bin Muqarrin bin A'is yaƙi na farko da ya fara halatta shi ne yaƙin Khandak wanda ake kiran shi da yaƙin Ahzab har ma Allah subhanahu wata'ala a cikin Alkur'ani ya sura su kutum ya sawa sura sunan wannan yaƙin yaƙin Ahzab na san watakila malamai suna cewa duk ma yaƙunƙunan da annabi ya yi irin su yaƙin Badar yaƙin Uhud yaƙin Hunain yaƙin kaza yaƙin kaza babu yaƙin da aka ware shi aka sawa sura sunan wannan yaƙin sai wannan yaƙin na yaƙin ahzab duk da naka samu a cikin qur'ani musamman suratu ali imran zaka ga Allah subhanahu wataala ya ware wasu ayoyi da yawa yayi magana akan abin da ya shafi badar da uhud da sauran yaƙunƙuna musamman dai badar din da uhud in ka koma kuma irin suratu tauba ta yi magana akan abin da ya shafi yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulle na yakin Tabuka wanda shine yaki na karshe da Annabi ya je to amma banda haka ba za ka samu wata sura da aka sa mata sunan yaki ba sai ita suratul ahzab aka sa mata sunan wannan yakin to wannan sahabi wannan yaki shine yakin sa na farko da ya fara halatta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halarci bai'atul ridwan wato wannan giyar abin nan din mubai'a din da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yana tare da sahabban da suka yi annan mubai'a na san masu sauraro suna sane da abin da ya faru na mubai'a manzo Allah ya to garin Makka ya zo zai shiga zuwa garin Makka sai aka tura sayyidina Usman tare da wasu wakilai ya zamanto sun tattauna da mutanen Makka a ga hanyoyin da za a bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya shiga zuwa garin Makka sai labari ya ishe ko kuma jita-jita ta yawa cewa amma kashe sayyidina Usman a maka a daidai wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira jama'a cewa kowa da kowa kowa da kowa ya zo ya mai mubaya'a cewa in dai an kashe sayyidina Usman za a fadawa maka da yaƙi duk da ba yaƙin aka zo ba amma za a fada za a yi yaƙi da mutanen Makka to dukka waɗanda suke gurin wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya nufata da rabauta suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a har Allah a cikin alkur'ani yake gaya mana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah subhanahu wata'ala ya yarda da muminai a lokacin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a a karkashin bishiya wannan kalmar malamai su ne mana bayani akan ta cewa laqad radiyallahu Allah ne ce radiyallahu Allah ya yarda da muminai su waye wa'annan muminai din da Allah yake magana su ne dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar yana ciki sai na Umar yana ciki sai na baki ɗaya ma aka yi wannan mubai'a saboda shi aka ce ma an yarda da ragowar saboda an yi mubai'a saboda shi sai na Usman kaga shine wanda zai ma fi cancantar shiga saboda duk an yadda da su ne saboda sun yi mubaya'a akan sayyidina Usman Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda to kaga da sauran sahabban da suka yi mubaya- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a cikin su har da wannan sahabi An-Nu'man bin Muqarrin yana cikin waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a cikin wannan bishiyar suka yadda cewa za su bi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi za su yi a wannan lokacin saboda su karbi fansa ko kuma jinin sayyidina usman allah ya kara masa yadda to dalilin haka allah subhanahu wataala ya ce ya yadda da su gabaki daya dukkansu wanda suka yi wannan mubaya'a din za mu ga a gurare akwai tewa wasu war guraren da zaka dinga ganin ayoyin da Allah yana tabbatar da cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sami yardar Allah wani wajen ma har zai faɗa cewa ya ma yarda da su shi ɗin su ɗin masu zai yarda da shi an fahimta Allah ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su me muke nema su sun samu abin da mu a yanzu shi muke ta fafutukar cewa mu samu duk abin da muke ta fata a wannan duniyar da wannan fafutukar ka fada can ka buga can ka bi can ka yi can duk abin da muke so ƙarshe makura shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da mu to wayannan sahabban sun sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su ka ku duk wanda Allah ya yarda da shi ka san a cikin gidaje guda biyu da Allah yake da su gidan aljanna da gidan wuta ba inda Allah bai sa wanda ya yarda da shi sai gidan aljanna to Allah ya yarda da su kuma Allah ya shaida baka da wanda bai tsaya ma a matsayin shaida sama da Allah Allah da kansa ya shaida akwai gurare da yau za ka ga wasu guraren Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa Allah da kansa ya shaida za ga misali shahidallahu annahu la ilaha shahidallahu Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kaga Allah ya shaida to a nan gurin nan gurin shi ma Allah ne ya bada shaida cewa waradu an su muminai sun yarda da Allah to kaga yanzu wani kuma kawai yana nuni ya ci gurasa sa ya koshi ya shafi watan sa ya koshi ya zo ya ci ai wani bai yarda da Allah ba kaga shi ya bada shaida Allah ya bada shaida kar ma ka ce mai komai kawai a iya wannan ka kalla shi da wa za a karba kan ma ka tsaya cewa ka ɓata lokacin ka wajen yi mai hukunci cewa shi kaza ne ko ba kaza ba ne ba a'a kyale shi ma a yadda yake tsaya yadda yake to amma shi da wa za a karba Allah subhanahu ta'ala ya ce sun yadda da Allah shi kuma ya ya ce a'a ai ba su yadda da Allah ba kaga akwai abin nan shi yasa taba wannan sabon abu ne mai mutukar hatsarin gaske Imam Malik Allah ya kara musu yadda a cikin maganganunsa yana gaya mana cewa duk ma wanda ya ji an ambaci wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji bai ji daɗi a cikin ransa ba in dai an ambaci sahabi ka ji wani kaikayi ka ji wani rashin daɗi ka ji cewa kai ya za a ce kaza to ya ce kai ba musulmi ne kai kafiri ne haka ce mai isa kana da hujja ya ce cikin suratul fatih can ƙarshen ayar Allah subhanahu wataala da ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal haka ya zo can ƙarshe sai ce me akan su ce liyaghiza bihimul kuffar Allah ce duk ya tanade su ne yayi musu wancan siffar cewa ruka'an sujjadan wane ne duk wannan siffar da ya musu sai ce kawai duk yayi musu wannan ne liyaghiza bihimul kuffar saboda a ƙona wa kafirai rai kafirai su dinga jin bakin ciki ana cewa sayar na abbakar ka jiran ka ya ɓaci ana cewa umar ka jiran ka ya ɓaci ana cewa sayyidina Usman ranka ya ɓaci ana cewa sayyidina Ali Kuji ranka ya ɓaci ana cewa Muawiya ranka ya ɓaci ana kiran matan Annabi ko ƴaƴan Annabi ko duk wanda aka kira wanda yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ranka ya ɓaci to tabbas wannan aya ta faru akan ka saboda Allah cewa li yaghida bihimul kuffar haka Imam Malik ya faɗa kaga sai mu kokarin kiyayewa ya zamanto mun yi taka dan ba mu aikata abubuwan da Allah subhanahu wataala zai fushi da mu ba ya zamanto mun zo muna da na sani a ranar alkiyama Allah ya raba mu da wannan da na sani din abin da nake cewa wannan sahabi Allah ya kara masa yadda bayan ya halarci yakin ahzab yaki na gaba da ya samu ko kuma abin da ya samu halatta shine wannan bai abdul rudwan ya halatta da shi aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kuma shi wannan sahabi tare da iyalan gidansa sun zauna wani mawkifi an fahimta wasu zauna wani matsayi wanda ya zama abin alfahari a gare su ya zama abin ɗaukaka abin darjanta ko kuma abin da zaka ce kambin girmamawa ne a gare su yadda lokacin da suka suka tunda suka zauna ba su bar garin madina ba sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa ba su da wani waje da za su je in ba tare da suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su da wani gari in dai ba garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ba su da wanda za su abokantaka su zauna ya zamanto makwabcin su in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun zauna tare da shi a gari daya sun kyautata mai kuma sun yi masa biyayya ɗari bisa ɗari wanda shi wannan nu'uma ɗin yana ciki ko malam ya gaya mana wa'annan kabilar wannan bawan Allah mutane ne masu kuɗi masu arziki ba talakawa ba ne ba an fahimta mutane ne masu arziki wanda har ma a satin da ya wuce malam ya taɓa abin da ya shafi harkoki na zakka yadda masu kuɗi ba sa taimakawa yawancinsu amma akwai waɗanda za ka samu bayan Allah na gari wanda lokaci na yi za su fitar da haƙoƙin Allah da ya ce a fitar sai dai kaɗan wanda kuma ake samu wanda za ka ga su kuma ba sa yin ƙoƙarin fitar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fitar ba akwai abubuwa na darasi da yawa wanda za mu fa'idantu da su a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi kuma a cikin rayuwar wannan sahabi ta Nu'man bin Muqarrin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu yadda amma duba da ba ma tare da lokaci lokaci ya riga ya kawo dole za mu dakata da shirin a haka sai dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa amma abin da nake ƙara jan hankalinmu ni gabaki ɗaya mu da masu sauraro a ƙarshe shine mu sani malamai suna gaya mana cewa mal ilmu illa amalu bihi ilimi ba shi da wani amfani sai aiki da shi abin da ya sa na kawo wannan shi ne a wannan shirin namu na rayuwa a barko za a dinga kawo mana abubuwan da ya kamata mu koyi da su in kai talaka ne akwai abubuwan da ya kamata a talaucinka kai aiki da su in kai dan kasuwa ne a kasuwancinka akwai abubuwan da za ka yi aiki da su in kai shugaba ne kai ma a shugabancinka akwai abin da za ka yi koyi da su haka dan kasuwa haka kowa da kowa masu kuɗi da kowa har matan aure har mazajen aure din kowa da kowa babu wanda aka kyale sai da aka gaya mai cewa ga abin da za ka yi koyi da shi a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka sani me rage ma kai koyi kai aiki da wannan abin da ka sani in ba kai aiki da shi ba baka da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda in da ka ce baka sani bane ba to sai mi sai a gaya ma irin abin da Allah ya faɗa wa 'yan uwan Annabi Yusuf cewa afallahu amma salaf abin da ya wuce an yafi sai a ma wannan abu na to amma yau ka sani shi kenan gobe kuma sai hukuma ka ki aikata wannan abin da ka sani ka ce kana da hanzari ko uzuri a gurin Allah baka da hanzari baka da uzuri a wajen Allah dole mu dinga aiki ko mu dinga kokarin riƙe abubuwan da ake tattaunawa akai musamman malam Ibrahim da kabun kore tare da malam Abubakar Umar daga gwazo a ciki sun yi kokari sosai suna tare da mu suna riƙe abubuwan da ake balle sai anan ba mutum ya ɗibi ta tafi ya tafi makaranta domin ɗaukewa kansa wannan jahilci saboda jahilci a wannan zamanin ba zai iya zamantowa uzuri a gare ka a ranar alkiyama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mai wa Dr. Abdullah Usman Umar gadan ɗaya fatan alkhairi a duk inda yake Allah ya saka masa da alkhairi a madadin jagorancin wannan gida namu mai albarka karkashin Ahmad Karzali Yakubu da wacce ta sada da ku Nafisa Isa Adam ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا ندعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نبيعا